الله ربنا هو الرحمن الرحيم عظيم الفضل كثير الإحسان واسع الرحمة والمغفرة عمت رحمته جميع عباده وأنزل رزقه لجميع خلقه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء مقاليد الأمور ومفاتيحها بين يديه له الكبرياء والعظمة جل شأنه وعظمت قدرته فالأمر أمره وإليه يرجع الأمر كله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إخوة المسلمين الله ربنا يقول خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله تبارك وتعالى يا عباد الله هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ومن عدله ينزل الغيث على من يشاء ويمنعه عمن يشاء ونزول المطر من أثا من آثار رحمة الله ونعمة عظيمة من نعم المنعم لأنه جعلها سرا من أسرار حياة جميع المخلوقات بل هي من وقودها الأساس التي لا غنى لأحد قط عنها بأن جعلها من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ويقول تعالى أيضا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إن من عظيم رحمة الله لم يقصر رزقه على المؤمنين الطائعين ولكنه تكفل برزق عباده أجمعين ولو كانوا كافرين مكذبين ولكن قليل من عباده من عباده الشكور عباد الله إن من الحكم إن من الحكم في تقدير نزول المطر قول الله تبارك وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن البشر عاجزون حتى في تخزينه إلا بأمر الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين قال ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله وما أنتم له بحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم عباد الله الكرام يقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ قول الله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا كما أن علينا أن نحذر الحذر الشديد من المعاصي والذنوب لأن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء كان الحسن رحمه الله إذا رأى السهاب قال في هذا والله رزقكم في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم إخوة الإيمان لم نشكر الله حق شكره ولم نعظمه حق تعظيمه ولم نعبده حق عبادته فكيف نريد من الله أن يدوم علينا النعم ويجنبنا المهن والنقم ونحن نعصيه ليلا ونهارا سرا وجهارا والله تعالى يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض والله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لقد كثر الخبث على- يا عباد الله شهوات ومتء وهوى متبع فيجب علينا الإكثار من الاستغفار والتوبة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة والرزق والعفو والعافية واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاغفر لنا ورحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله godiya maras kididdiga su ƙara tabbata ga mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka a matsayinmu na musulmai mu ƙara kiyaye dokokin Allah mu kuma kwanda sani Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccinmu daga siffansa akwai rahama rahaman da ta game dukkan halittunsa da kuma jin kai da ya keɓance ta gare mu a matsayinmu na bayinsa musulmai muna masu fata da kwaɗayin Allah ya samu rabota da wannan rahama ya ku ‘yan uwa masu albarka lalle ai Allah tabaraka wa ta'ala yana da falala manya-manya da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba alkhairorinsa ba za su ƙididdiga ba kyautatawansa ga halittunsa ba a san yawan adadinsu ba Allah shi ke da yalwatacciyar rahama da kuma gafara akan bayinsa tare da cewa suna saba masa rahamarsa ta kewaye ta lullube duk wata halitta daga cikin halittunsa a ban kasa Allah tabaraka wa ta'ala babu wani halittar face yana ci daga arzikinsa ya roƙa ko bai roƙa ba kowa yana ɗanɗana daga arzikin Allah tabaraka wa ta'ala yakan ba da arzikinsa cikin bayinsa ga wanda ya zaɓa yakan ware wasu daga cikin bayinsa a babin jarabawa da ankararwa ya hana su arzikinsa jujjuya al'amura da mabuɗan arziki da makullansu duka suna hannun Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da dama ya buɗe ko ya kulle bayi su amfana ko kuma a hana su su shiga cikin halin ni'yasu wannan ɗaukaka da matsayi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai al'amuransa sun ɗaukaka lalle al'amarin kaddara gaba ɗaya a hannunsa yake sai yanda ya ga dama yake tasarrufinsu al'amari ko menene shi a duniyan nan da wanda zai biyo bayan rayuwar duniya na Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kaɗai gare shi za mu koma gare shi ya kamata kowane musulmi ya dogara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku saurara duk wani abu da ka sani a duniyan nan halitta ce duk wani abin da ka sani a duniyan nan wani al'amari ne Allah ta'ala ya ce kayana ne a matsayina na Ubangijinku mahalicinku Ubangijin talikai don haka duk wani al'amari musulmai su mai da shi zuwa ga Allah don daga Allah yake kuma daga Allah za a kurin Allah za a koma ya ku ‘yan uwa musulmai Allah ta baraka wata ala yana mai ba mu labari cikin wata aya Allah ya ce mana wa'yannan sammai da muke daga ido mu gansu shi ne mahalicinsu kuma ya halicce su ba tare da wani ginshiƙi da idan muke iya gani ba ba su kaɗai ba Allah ta baraka wata ala ya shimfiɗa ƙasai ɗaiɗaiɗai su ɗin ma guda bakwai ba tare da wani daga cikinmu ya iya sanin ina ne faɗinsu ya ƙare ko kuma ina zurfinsu ya tsaya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta in ba dan kafe su da yi da duwatsu ba da za su kasance suna girgiza kuma suna rawa amma ya hukunta an kafe ne don duniyan ta tsaya waje guda ba nan kaɗai al'amarin gudanar da duniyan ya tsaya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa halittunsa na dabbobi da tumaki da awaki cikin gari da wanda suke jeji ɓauna da sauransu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ba nan kaɗai arzikin da Allah ya yi ma wannan duniyan ya tsaya ba Allah ta'ala yana bibiyan al'amuran wannan duniya tare da sauke ruwa mai albarka mamako duniya ya zama na an shayar da ita ta yi sanyi abin da ya ƙeƙashe ya bushe ya dawo ɗanye Allah ya ce fa ambatna fiha min kulli zawjin bahij kasan da ka sani a kekashe take da babu tsiron ciyawa ko kwaya daya alfarman ruwan sama da Allah ke yi wa duniya kakan ga tsiro ya tsiro wani yayi kore wani yayi yalo wani yayi kowane irin nau'in kala in ka kalle su dole su baka sha'awa me yin wannan aikin ya ku bayin Allah Allah ne mahaliccin mu kuma shi kadai yake da ikon yin wannan tasarrufi da Allah ya gama bayani ire-iren wannan matakai ya halicci sammai guda bakwai ya halicci kasai guda bakwai bai bar kasan haka ba sai da ya sa mata tike don kar ta yi rawa da ku da kuke rayuwa a cikin ta an sanya manya-manyan duwatsu su yi wannan aiki a mataki na hudu Allah tabaraka wata'ala ya sa dabbobi da suke kai kawo a tsakanin duniya wasu su zame muku abinci wasu kuma su zame muku kayan kaye Allah ya ce duka waɗannan al'amura mun yi tare da sauke ruwa daga sama mamakon ruwa don ya fito da arzikin da wannan ƙasa take ɗauke da shi. Allah ya ce wannan abubuwa guda biyar wannan halittu ne da shi kaɗai yakan iya yi. Ku gwada min wani daga cikin halittun da kuka sani a duniya ba Allah wanda zai iya yin abin da Allah ya yi. Wannan Allah na kiran bayi na nusar da su don su gane girman tauhidi akwai abin da in Allah ya yi ba wanda isa ya kwatanta shi. Ko a duniya kana ganin wani na kwaikwayon halittan Allah to akwai abin da bai isa ya kwaikwaya ba duk karambani mai karambani ba wanda ya fara ko ya fara suna cewa barin fara gina sama ta yi kama da na Allah ba wanda ya fara suna barin gina wata ƙasa ta yi kama da na Allah ba wanda ya fara suna barin gina dabbobi ko halicci dabbobi don su yi kama da na Allah don ba zai iya ba don haka ire-iren wa'annan manyan ayoyi da Allah ke ajiye mana a bayan ƙasa yana yi ne don musulmai mu ankara mu gane matsayin shi mu bi shi shi kaɗai muna masu sallama masa Allah tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah babu alƙalin alƙalai kaman sa cikin alƙalancin sa babu alƙalin da ke da adalci wa bayin Allah da suke rayuwa a duniya kaman Allah tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah cikin adalcin da Allah ke yi wa bayin sa da suke zaune a bayan ƙasa yana shayar da su ruwan sama yawan adadin ruwan saman nan in ka daga ido ka kalli sama ba za ka ga wani tafki da Allah ya ajiye a sararin samaniya yake zubar da wannan ruwa ba kuma yau in ka ce za ka misalta a ce yau kaman wannan rufin da ke cikin masallaci za a daga ruwa ya tsaya a sama wataƙila ya yi watanni shida yana jiran ku lokacin da za ku yi noma ya sako a kanku kasan haka ba zai faru ba kuma babu wani abin da wani duniya ilimi da ta kai a yau take iya gano haƙiƙanin yayin al'amarin ruwan sama yake gudana Allah ya barwa kayansa ya barwa kansa sani shi yake wannan tasarrufi tun daga farkon duniya kuma har duniya za ta kare yana daga manya-manyan ayoyin da Allah ya hukunta alƙawari ne tsakanin shi da bayi zai shayar da su bayan ƙasan ya kashe ya ku bayin Allah wannan arziki da ke sauka a bayan ƙasa ƙasa ta rayu bayan ta ƙeƙashe Allah yana yi ma wanda yake so alhamdulillah ina mai yin wannan khutuba ina mai tunatar da mu mutanen garin Bauchi mu ƙara godewa Allah bisa abin da muka gani na daminan bana wallahi ba abin da zamu ce sai Allah san barka ko da ko akwai wasu nau'i ko kuma su yanki daga cikin mutanen mu da wata ila ruwan ya zama musu ambaliya ya taba musu wani abu na arzikin su to abadin jarabawa ce amma dai mun samu ruwan kuma a galibin abin da aka gani shine albarkan abin da aka samu sakamakon ruwan saman na daga abin da aka shuka ana shirin yin girbi ne mu sani mu Allah ya baiwa cikin bayin bana wanda ya nuface su da alkhairi akwai mu a lokaci guda da mu muka samu wayamna'uhu ala man yasha yana hana wasu akwai gefen da sun fi shahara akan noma irin taraba ga jarabawan da suka tsinci kansu a irin wannan lokaci sun yi shukan su da suke iya yin noma so biyu a shekara daya Allah bai ga dama ko ɗayan ya zama ya samu a bana ba a babin jarabawa ne da an kararwa Allah ya gwada wa duniya har yanzu shine Allah bayi su koma zuwa gare shi ko don roƙon Allah ya mana za su gane cewa akwai wani sama da su shine mahaliccin su Allah tabaraka wa ta'ala don haka mu na wannan yanki mu ƙara godewa Allah mu kuma tsaya mu yi abin da ya kamata ya ku bayin Allah saukan ruwan sama akan bayin Allah yana daga manya manyan rahaman da Allah ta'ala ya kan yi bayin sa Allah ya hukunta duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya ba zai rayu ba sai da ruwa daga manya manyan ni'imomin da shi Allah ya hukunta zai iya yi wa bayinsa da suke ƙasa shine shayar da su wannan ruwa da ke sauka da baka san daga ina yake zuwa ba adadin abin da ya sauka baka sani ba adadin abin da zai zama mai amfani baka sani ba wanda zai zama ababin cutarwa ya zama muku jarabawa ba ku san adadin sa ba wani ruwa ne mai amfanin balle matsauki da ku samu mata bi ma'ana yaqinin cewa wannan mai amfani ne wanne ne zai zo ababin wata ila an kararwa da wani abu na cutarwa don ku guje masa ba wanda ya san wannan in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ta'ala shi ya hukunta ruwan sama ta zama tana dauke da wasu irin sirri a ɓoye wanda duk duniyan ɗan adam ba wanda isa ya gano haƙiƙanin sirrin da ke cikin ruwan sama in ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ba yana ɗauke da wannan sirri kuma mai amfani ta inda duk wani ɗan adam sai da ita yake rayuwa ya hukunta haka babu wanda zai rayu cikin mu face sai da ruwa lalle haƙiƙa ya ku bayin Allah a ce kaman ita ce mai ga motan tafiya duk wani dan adam Allah ya hukunta rayuwarsa sai da ruwa me iya yiwa ne in ba dan ana yin ruwan ba wata ilan Allah a farkon rayuwa ya gaya muku rayuwanku sai da ruwa wani ba zai gane haka ba to amma ayi a dauke ayi a dauke wata rana ku nema ku rasa wata rana ku nema ku samu yayi yawa da ku gane cewa akwai wanda ke tasarrufin wannan al'amari nassin qur'ani Allah ya gaya mana duniya babu wani halitta face da ruwa yake dogaro waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun Allah ya ce yanzu bayi ba za su yi imani su gane na isa ni ne Allah mahaliccin su ba su bi ni kan abin da nayi umarni abin da na hana su bari Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa a wani wurin wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj Allah ya ce mu muka dinga saukar da ruwa muke yi kuma ba za mu fasa ba za a ci gaba da yi har duniya ta nade ruwa daga sama mamakon ruwa mai dauke da albarka albarkan ma Allah ya ce wani iri wanda ku ba za ku gane ba fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid in ka kalli gonaki zaka ga sun baka kai abinda ba gona ba ma ciyawan da baku je kunnuwa ba Allah zai fitar da shi kuma dole ya burge ka in yayi kore sharɗin nan ka kalle shi daga sama zai baka sha'awa ka gane dan adam bai isa yi wannan kala ko kuma ya irin wani abin da Allah yayi ba Allah ya ce kuma sakamakon ruwan ga dabinai da suka tsiro daga cikin bishiyar da take iya tsotso ruwa can can can kasan kasan kasa akwai dabino suka ce irin yadda kake ganin tsayinta a sararin samaniya haka tsayin jijiyanta yake a cikin kasa don haka a lokaci guda tana girma biyu ne in ta fito inci goma a waje to insha Allah akwai inci goma cikin ƙasa shi yasa duk girman iska inda ya ya kada zaka ga sai dai ta lankwashe ta tashi ta miƙe jijiyanta na cikin ƙasa don haka a cikin saharan da baku ga ruwa ba ita ta iya kutsawa cikin ƙasan ƙasa ta tsotso ruwa kuma tana iya rayuwa Allah ya magana ga dabinan da suka fito bayan sun sha ruwan suna da ƴaƴa manya-manya masu albarka daga jikinta baya ga haka Allah ya ce wa'annan abubuwan da muka yi na shayar da ruwa bishiyoyin su tsiro ƴaƴan itatuwan su su zama yabanya mai albarka Allah ya ce arziki ne ga bayi bayan Allah duk abin da bawa ya gani na ruwan sama ko ya maka barna shi yasa a ƙasan Hausa tarbiyyar malaman mu iyayen mu magabata Allah ya gafarta musu ba sa cewa ruwa yayi barna iya abin da ake faɗa shine ruwa yayi gyara mu doru akan wannan saboda abin da nassin Qur'ani ya tabbata Allah ya ce rizqan lil ibad wallahi ruwan sama ko yaya yake Allah ya muku ne ya zama muku arziki ya rage naku ku ne ba ku yi abin da ya kamata ba me iya yiwa kila kai da aka ɗauki naira miliyan ɗaya aka ba wa kowa yanzu a cikin mu anan aljihunka a huje yake in baka ɗinke aljihunka baka saka naka ya faɗi da wa za ka yi kuka kai da baka tare naka baka sa aljihun da ya kamata ba wanda ya masa ajiyan galala wani galala wani ya zo ya sa hannu ya ɗauke ya ɗauke da wa zai yi kuka da wanda ya sace masa ba wanda ya bashi ba don haka Allah ya hukunta ruwan sama ko yaya kuka ganta arziki ne ga halittun bayin Allah da suke ƙasa sai dai in bayin ba su yi utilizing din shi ta hanyar da ya kamata ba Allah ta'ala muke so musulmai da duniyar musulunci su ankara su gane arzikin da ke dauke a cikin ruwan sama ayi abin da ya kamata don a amfana da shi yana daga abin da bayin Allah Allah ke faɗa mana arziki ne gare ku yana raya ƙasan da ta kekashe ta mutu ta dawo tana da rai ko dan adam ne ya faɗi ya mutu ya samu karewan tattalin arziki Allah na cewa in kana son ka farfado ka nemi ruwan sama ka koma gona da ikon Allah zaka farfado ka dawo hayyacinka kasan ma in ta kekashe bayan ta mutu Allah ya ce ina raya ta ne da ƙasa da ruwan da nake shayarwa sai ta fito ta dawo tana da rai bayan da ta mutu in ƙasa da tafi ka fa'i tafi ka ƙarfi za ta mutu Allah ya tashe ta da ruwan sama min babi aula kai dan kankani da kake rayuwa a sama da ita idan tattalin arzikin ka ya karye ko ya koma baya kana iya daure tattalin arzikin ka ne ka samu kahuwa a bayan ƙasa arziki ya tsaya idan ka koma shi daga arzikin abin da ke sama da ƙasa wanda Allah ta'ala ya shayar da ruwa bayi suke rayuwa da shi Allah ya ce kazalikal khuruj kun ga irin yadda ƙasa take bushewa Allah ta'ala ya yi ruwan sama ƙasa ta shanye ta fitar da yabanya mai albarka da wanda kuka shuka da wanda baku shuka ba kamar haka ne irin yadda kuka zo duniya kuke rayuwa karami ya zama babba babba ya tsufa ya zama tsoho tsoho ya mutu ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in ya mutu makomansa cikin ƙasa goben rayuwa irin yadda Allah ya tsirar da abin da ya fito daga cikin ƙasa a matsayin tsiro Allah zai fito da kai ko ka mutu wallahi akwai wata rayuwan bayan wannan Allah ya samu gane ya ku ƴan uwa masu albarka daga cikin manya-manyan rahaman Allah tabaraka wa ta'ala wannan arziki a matsayinsa na ar-Rahmanur Rahim wannan arziki na kasancewansa mai rahama ga dukkan halittunsa sai ya zama ba mu kadai musulmai ba kadai muminai wanda suka bi shi kadai yake ba su ruwan sama ba saboda abin da ke duniyan ba komai bane a gare shi yana shayar da arzikin ruwan sama ga wanda ya bi shi da wanda ya saba masa da wanda ya zama musulmi da wanda bai zama musulmi ba Allah yana ba mu kowa wani ma zaka samu ya fi ka shahara matsafi ne mazinaci ne barawo ne amma in yaje gona sai Allah ya hukunta gonan san ta yi albarka Allah yana ba mu kowa daga arzikin rahamarsa ga bayin shi kenan baya keɓance wannan ba musulmi bane wannan musulmi ne amma akwai keɓantacciyar rahamar da take jira mu mu musulmai ita ce wacce in an koma gaba ga Allah aka sa hannu akai a za a yi kwalala Allah zai ji kan musulmai da ita muna fata Allah ya mu samu rabota da haka ya ku bayin Allah ba sauke ruwan saman kaɗai ba hatta kadirin saukarwan Allah sai da ya hukunta adadin abin da zai sauka ton kaza da za a saukar wa jiha kaza Allah ya riga da ya rubuta adadin ƙasa kaza idan ruwa kaza ya sauka kashi saba'in cikin ƙasa zai nitse kashi talatin ko ashirin da biyar zai zama a ban ƙasa kashi biyar ya zama a rizabuwan da take tsakanin ƙasa da kuma abin da yake sama da ƙasa wannan duka Allah yakan rubuta ma kowane yanki dan abin da wani ya daga ido ya gani sai ya dauka ruwan saman kawai in ta sauka ƙasa na shanyewa duka a wani wurin Allah yana gaya mana hatta rizabuwa sai da ya saka a ƙasan ƙasa daidai gwargwadon abin da in kuka ɗan yi tonon da bai taka kara ya karya ba za ku iya ebowa ko da damina ta wuce Allah ya shirya muku ne bayan Allah ku halittun ɗan adam da za ku rayu a bayan ƙasa duk wanda ya muku wannan shirin yana tsananin ƙaunar ku akwai rahamarsa a kanku in ya ga dama an yi ruwan fa sai bata ta tsotse ta shanye ta koma can ƙasan da ko kun yi tono ba za ku samu ba kenan rayuwa cikin rani sai zama da wahala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu an kar mu gane haka yana daga abin da Allah yake gaya mana wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha Allah shine ke saukar da ruwa daga sama ruwa daga saman nan ma mako ke sauka a bayan ƙasa Allah yana azurta ƙasa ta zama mai arziki ta rayu bayan da ta kasance a mace amma wannan yana zama aya ne mai iya ankara ya gane daga hikiman da ke cikin wannan abu sai mutumin da ya zama mai sauraro mai kunnan basira sai mutumin da ya zama mai sauraro mai kunnen basira ina ƙara jaddada wannan kalman sai mutumin da ya zama yana da kunne irin ta basira kunnen da in an ji ana iya gane gaskiya in ba haka ba sai kaga al'umma sun sa ido a musu ruwa bana su ce wata shekara ma za a yi a sake yin ruwan wata shekara ma za a yi a sake ruwan ba su san wani shekara Allah ke nufin su da jarabawa ba mamaki abin da ya samu wasu ƴan uwanmu da muke kokawa wannan zai iya samun su ba ba ko da yaushe ake kwana a gado ba in Allah ya ga dama zai iya yin jarabawan wata ranar ku yi shuka kuna ji kuna gani ya hana ruwan sama to yaya kuka shiryawa ran da aka ce Allah ya hukunta daminan ku za ta yi rabi sauran rabin ba zai zo ba ina za ku koma wani mataki kuka dauka kuna ji kuna gani irin yadda muke da gwamnatocin da suke da karfin tattalin arziki babu wanda ya damu da in ruwan saman ya sauka wani tanadi za a masa a killace shi saboda amfana da shi ko da an samu irin wannan matsalan babu wanda hankalinsa yake kai Allah ta'ala ya samu gani don haka ya ku uwa masu albarka yana daga abin da ɗan adam ya gajiya in an yi ruwan saman baya iya tsare ka don amfanin kansa sai ya bar ruwan ya wuce ya shiga cikin ƙasa in an shiga rani ya sa hannu akai yayi kwalala yana daga abin da Allah ke faɗa ita ruwan saman wa arsalna riyaha lawaqiha Allah yace kafin ruwan saman muna sa muku ƴan bada notice muna sa iska ya zo yana kwalala yana kadawa yana ankarar da ku a ɗauke da iskan nan akwai girgijin a ciki a ɗauke da iskan nan akwai duwatsu ka gane kan cewa bai kamata ka bar windon ka a buɗe ba a ɗauke da iskan nan akwai girgijen da zai muku ruwan ba mamaki kuna kallon sararin samaniya fili ne babu alamun hadiri sai Allah ya kada hadirin a wani duniya sai ya kado muku shi su na can suna murna Allah ya hana su ku ya kawo muku ko kuma ku nan kuna murna za a muku ruwa Allah ya kada shi ya kai shi wani duniya ya ku bayin Allah mai tasarrufin wannan aiki Allah ne shi kadai yake wannan abu babu wanda ya isa ya kwatanta dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa asqainakumuhu ku da kuka gajiya ku tare ruwan ya muku amfani da ba ku san amfanin sa ba Allah ya ce mu in muka muku ruwan sai mu tanadar muku da shi mu tsare muku shi dan amfanin ku yana daga abin da Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yake faɗa yace wa ma antum lahu bihafizin ruwan saman ma ku ba ku iya killace shi ku kare shi ku tare shi daga gangarawa cikin ƙasa Allah ne yake muku wannan aiki Allah ta'ala muke roƙo ya samu ankara ya ku ƴan uwa masu albarka Abdullahi bin Mas'ud yana mai faɗin cewa babu wani shekara da ake yin ruwa da ya fi ƙarfin abin da aka yi na bara da ya wuce tun daga farkon duniya Allah ya riga ya rubuta idan ton dubu ne zai sauka na ruwa misali to duk shekara ton dubun nan ne yake sauka iyaka ba mamaki jihar Bauchi kun samu ton ɗaya alababin alababin misal kenan sai a zama wani wata shekara kuma sai Allah ya janye me rabin sa sai a ba ku rabi sai a kai ma wasu ƙari shi yasa kake ganin gashi nan kuna rayuwa a ƙasa ɗaya wani yankin sai a ce maka alhamdulillah wani yankin kuma suna kuka don haka wannan magana da Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa shine babu adadin ruwan da ke karuwa percentage din abin da kowane shekara Allah ke saukarwa shine kullum ake saukarwa mu zama muna ankara muna hankalta muna ganin halin da duniya take ciki kalli yankin Saudiyan da wata ila da sau ɗaya ake musu ruwa a shekara wata ila in yayi yawa sai ayi so biyu yanzu ana musu ruwa akai akai akai akai akai malaran da Allah ya waye mu mu ƴan Najeriya ina da mu sakan mu a ce wataƙila mun saba da ruwan sama kullum ga dara mutumin arewa a masa ruwan sama iya abin da ya dogara kenan zai noma ran da Allah ya waiwaye mu aka ce an ɗauke ruwan saman nan ba a yi ba za a shekara biyu uku ko kuma za a muku so biyu ko so uku kaɗai a shekara ina za mu sa kanmu kun taɓa tuna haka in ya shigo cikin tunaninka a yau me aka yi na an karar da gwamnati ta sa hannu a kai ta yi tanadin ko da ɓaci saboda irin wannan rana kawai abin da hankalin gwamnati ya kai ga shine kullum za su gina gida gada za su kai hankalinsu su tona abin da ya shafi bi ma'ana su yi kwalta shine kaɗai iya abin da ake yi killace ruwan ba a yi wayar ruwan kuma rashin masa tanadi shi yake zuwa ya share kwaltan ya share gadan wani shekara kuma saboda ba a da tunanin da ya kamata sai a sake gina gadan a sake yin kwaltan ruwan ya sake zuwa ya share maimakon tushen za a bi a gyara ruwan a tsare shi a masa tanadin da ya kamata sai a zo a yi kwalta daga baya sai a zauna lafiya ku amfana da ruwan gadan kuma bai zama a ya lalace ba ba a da wannan mentality da haka sai an koma tushe maganganun da Abdullahi bin Abbas Abu Mas'ud yake faɗa kenan yana karanta wannan magana sai ya faɗi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad sarrafnahu bainahum Allah ya ce ruwan sama mu muke yin tasarrufin sa a kai mu muke mika ma wasu me yawa wasu mu ba su dan takaitacce wasu mu hana su wani shekara in ta zago mu kai wa wayancan wanda suka yi kuka wannan shekaran a ba su me yawa ai bara wata ilba kamar haka muka samu ba to yaya muke ji kuma me zai faru in yanzu alhamdulillah abin ya je karshe muna tsammanin za mu yi girbin alheri ko da wasu mu sun yi asara fa in ka dubi asaran naka ga akwai negligence a ciki rashin shigan hukumomi cikin tsare ruwa da bashi hanya shi ya jawo irin wannan matsaloli ruwa baya ba a tsare shi kuma ba a barin shi haka kawai yayin garan sai yake so in dai ya soka a bayan kasan nan ba ku bashi hanyar tafiya ba to sai ya muku barna in an tashi yin kwalta ana tuna cewa ya kamata a samu wani kwalbaci da zai gifta kasan shi in ruwan ya fito daga gabar za shi yamma ya zo ya wuce ba tare da an samu matsala ba ko ƴaƴan kwangila ko shi kenan kwaltan ake kallo in ruwan ya zo ba a tamu da ina zai bi ba shi kuma dole ne nema makansa hanya saboda haka dole abin da Abdullahi bin Mas'ud ne yake faɗa bayan ya karanta wannan aya wala qad sarrafnahu bainahum Allah ya ce liyadhakkaru dan ku zama kuna tunani ne kuna kulawa ake muku ruwan ana tasarrufin sa ku zama kuna da hankali cikin sa waye yake yin ruwan Allah in an hana ku koma gare shi da aka muku ruwan ku zama kuna da hankali kuna da tsari kuna da tunani in ruwan ya sauka ya za ku yi ku amfane shi ko ba a sake wata shekara ba ai an baku me baka me baka fa in ya ci gaba da baka ya gane baka dauki abin da kima ba gobe rayuwa zai iya hana ka to dan haka ya ku bayin Allah ina mai wannan maganan abin da ya kamata musulman mu su zama suna da tsari akan sa shine tanadi akan irin wayannan ko ta bacin fata mu Allah ta'ala kare mana jarabawa akan abin da ya shafi ruwan sama liyadhakaru fa aba aktharun nasi illa kufura yana daga abin da kuma ya kamata musulmai su zama kullun suna cikin sa shine fargaba da roƙon gafaran Allah tabaraka wataala da gujewa saba masa saboda yana daga abin da ke walakanta bawa a idan mahaliccin sa Allah tabaraka wataala sabo kakan zama baka da kima a wajen Allah tabaraka wataala in ka zama kana saba masa al'umma na musulunci da musulmai musamman irin yadda muke rayuwa muna ganin irin yadda ake sabawa Allah an mai da shi kayan kwalliya wa man yuhinillah fama lahu min mukrim wallahi duk wanda Allah ya walakanta shi kuma sakamakon kana saba masa yame da kai ba kowa ba bai damu da kai ba ba zai maka ruwan saman da ya kamata ko kuma a maka ba gaba ɗaya ba wallahi in ka koma a walakanci ba wanda ya isa daga ka ka zama kana da daraja ya ishe mu ishara kullun nakan faɗa ko bishiyoyin mu da ƴaƴan itatuwan da suke sauka a da irin albarkan da ke tare da su yanzu babu in an ce yanzu ka nemo ɗorawa tashin hankali ne da kuma za ka ga ɗorawan ta yi ƴaƴa har za a je ana sha yanzu ka ga ɗorawan sai a ce maka namiji ya baya aihuwa a zunuban bayi ne ya sa ba ta yin ƴaƴa kwata-kwata cikin mutane da za ka ga da aduwa yau ina aduwa take ina su magariya da suke cikin mutane duk an tsintsinke an sassare ba wanda yake da tunani irin wannan kuma baka taba ganin bishiyar tsamiya an shuka bishiya aka ce wannan gonan wani ya killace bishiyar tsamiya bane kayan Allah ne shi yake kula da kayansa da shekara aru aru ka ganta ta yi albarka ku je ku tsinka ku yi amfani da shi saboda mutane sun zama suna tunani ana focusing ana gane cewa ruwan saman nan da shine rayuwa kadai yake iya yiwa Allah ta'ala ya samu ankara dan haka ya ko bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah daga kurakurai da kuma zunuban abin da muke aikatawa ko ma samu madawwamiyar wannan damina mai albarka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance yana yi wa bayinsa ya ku bayin Allah yana daga abin da Imam Hassan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa in ya ga girgijen hadiri ya taro ya taro ya taso alamun za a yi ruwa sai ya rika cewa bayin Allah wallahi arzikinku a cikin ruwan sama yake wallahi arzikinku a cikin ruwan sama yake yace in kuka ga ruwan sama ya sauka kun ga akasin arziki yace saboda yawaitan zunubanku ne da kurakuranku in kaga ruwan sama ya yaya kwanan ka ka koma kai ta istighfari mai kai wa Allah bayan shekara goma ana ruwan sama Allah bai taba kwanan gidanka ba ya aka yi bana Allah yaye ka in ka ga ruwan sama ya zo ya share gidanka bayan da gidan na nan a tsaye an yi ruwa sau goma ya aka yi da Allah da ya kiyaye shekara goma ruwan bai taɓo ba bai taɓa maka gida ba yanzu a bana aka taɓa ka me ake nufin ka da shi wani lokaci ko ba dan zunubanka ba ana maka dan ankararwa da gyaran da ya kamata kai adalci irin na Allah tun a farkon damina sai an yi wata guguwa mai ƙarfi mai ɗan ƙarfin kwanan da bai yi gyara mai kyau bai ankara ya gane kwanansa bai zauna ba kafin daminan ta zauna kamar haka kuma in aka tashi sai ai ruwa mai ƙarfi a farkon damina wanda bai gane kwanansa na likin bai gane yanzu ya gyara kafin daminan ta sauka shi yasa akwai dan wani ruwa mai sharan fage sai an dan yi shi watakila kamar na kwana ɗaya biyu uku a farkon damina sai a ba ko ya banyan watakila sati biyu ba a sake ba ko wata guda ma daga baya tukunan ruwan ya sauka gadan gadan amma ba ma tanadin wayannan abubuwa sai ya yaye wuri tukunna yayi barna sai gaba ana cewa ya za a yi a ce hukuncin Allah ne wani abun kuma akwai ganganci a ciki Allah ya sauke ya ku bayin Allah mu gode wa Allah kuma mu kasance kullum cikin godiya muna girmama shi muna kiyaye dokokin abubuwan da ya tsara mana na rayuwa a bankasa kuma ya zama muna bauta masa bautawa tsakanin mu da Allah dan hakika in dan bautan mu ne wallahi ba mu bautawa Allah har da kiman mu ya kai a wajen Allah a mana irin wannan damina mai albarka ba amma rahamar Allah da ta yawaici bayinsa shi yasa muke samun irin wannan rahama Allah ya tabbatar mana da ita ta yaya muka shirya muna ganin shin wataƙila biyayyar mu ga Allah tabaraka wata'ala ya kai ya hana mu samun kayan bakin ciki da ruwa ke dauke da shi kowanne mu ya koma yayi wa kansa hisabi yana daga cikin abubuwan da muka dauka kayan kwalliya sabawa Allah tabaraka wata'ala cikin dare da yini a fili da kuma a boye Allah tabaraka wata'ala kuma yana gaya mana akwai arzikin da in yayi wa dan adam dan adam yakan kai wani tudun mun tsira ko yana kallon misali kaman wayansa ne ko dabara amma idan wani abin da kuma yake akasin alheri ya same shi sai kaga yana komawa ga Allah so ake lokacin da alherin ya same ka ka gode wa Allah lokacin da ka nema ka rasa kai istighfari ka roki Allah sai Allah ya sake bude kofan abin da daya azzita ka da shi yana daga abin da wani aya mai mai tsoratarwa Allah ke faɗa والله الله والله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الله شيك دقيقو ندق أبندا يهكن تازي إيه سوق أرمكو دق عذابا سا دق سررين ثمانية أقوي وند روان سمن أكي أكا هلكاس أو من تحت أرجلكم إن الله يقدام أقوي عذابا دتكي إيه زوا دق أسن كسا mun ga su ƙaruna da ƙasa ta cinye su don haka wani azaban zai go ta sama wani azaban yana iya zuwa ta ƙasa Allah ya ce ba nan kaɗai azaban ba akwai nau'in azaban da za mu rika azabtar da ku ku ya ku ku rika ba wa junanku wahala ya samu dama akan ku shugaba ne abin da ya kamata ya muku da arzikin ku ku amfana sai ya gallaza muku a matsayin su na masu iko akan ku da ya kamata su fi kowa tausayin ku sai Allah ya kintsa musu kiyayya da tsananku ku shiga halin kakanin kai ba za su tausaya muku ba ko ma Allah ya kai su nesan da ba za su ji ɗuriyan kukanku ba ko da kuna da matsala kuka koka Allah ta'ala sai kai hankalin su zuwa ga wani abin da aikin shi ashare su kashe kuɗin ku a inda bai kamata ba alhalin ga abin da kuke bukata wai yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd yankin ku suka wahalar da yanki mutumin da yake kwalala yake roƙon ku alfarma jiyan rayuwa kuka bashi dama in ya koma gefe saboda yanzu sun dan ya dawo hannunsa shi zai fara ba ku wahala yana daga abin da bayi za su gujewa sabawa Allah tabaraka wa ta'ala kafin Allah ya gyara shugabanni da suke irin wannan barna Allah ya sa mu gane lalle hakika saba wa Allah ya yawaita bin son zuciya neman jin dadin rayuwar duniya son zuciyan da kuma bibiyar ina son zuciya take ya zama wajibi akan kowane musulmi ya yawaita istighfari ya yawaita tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala anan ne samun arzikin ruwan sama yake don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar da mu damina mai albarka kamar yadda muka ganin farkon muna fata Allah ya samu ga ƙarshen cikin alkhairi kalmomi na na ƙarshe yana komawa ne zuwa ga watakila gwamnonin arewa gaba ɗaya a babin an kararwa wannan hudu ba na mata take ruwan sama ba ta barna ruwan sama gyara take yi duk abin da ka gani na ruwan sama wallahi gyara ne kar mu dauka ruwan saman ne ya yawaita ba yawaita yayi ba akwai sakaci da watakila aka yi ya zama na ruwan nan yana iya penetrating wasu wurare ya musu barna ba a gyara ba a gina dam dam don a tsare ruwan daga wajen gari in an gina dam din kuma ba a damuwa da dam din yana kula ana kula da shi ko kuma percentage din ruwan da ke shiga cikinsa ya kai ya rike shi ba wanda ya damu da haka gyaran farko wallahi gwamnonin mu su koma hanyoyin da ruwa yake bi a yashe yashin da ya tsare ruwan nan yanzu ruwan yake shigowa cikin garuruwa ruwan nan kamar yadda muka ji Abdullahi bin Mas'ud yana faɗa yawan na jiya shine yawan na yau yaya aka yi abin da jiya bai wahalar da kai ba yake wahalar da kai kai ne dan adam da baka gane ne ya kamata kai ba in aka kwashe yashi kuma aka kai shi gefe ya shi baya zama shi kadai a gefe in ruwa ya zo bai dawo da shi cikin rami kasashen da suka ci gaba yashin nan da shi ake yin glasses glass da kuke gani wannan nauyin da yashi ake yi kudaden mu mun yadda ku gina kamfanoni a gefen inda aka yashe rayu- ramukan da ƙasa ya cike ana yashewa ana bawa kamfani tana transferring ƙasa yana komawa ana producing glasses muna da bukatansa za mu samu sauki maimakon shigowa da shi daga waje alal akalli in ruwa ya wuce to sai a kula da kuma ina zai je ya tsaya kar ku rika barin Allah na baku arziki ruwan yana wucewa ya shigo Najeriya ya fita yayi Kamaru ya shigo Najeriya ya fita yayi Chadi ya shigo Najeriya ya fita yayi waje kuskure ne wasu kasashen fatsari nasu suka yi kaman Kamaru in za su sake sai sun muku notice mutanen Najeriya ku shirya namu sako namu shekara biyu da ya wuce da su baku notice ba yayi barna a me middle belt ya musu barna saboda sun sako ba su faɗa ba amma ƙasa kamar Najeriya da muke tutiya da ita mother of Africa shi ake faɗa muna da kuɗin sama da kowa a ce bamu da irin wannan dam ɗin da in muka killace yanzu in zamu buɗe saboda yayi yawa ba mu notifying neighbors sai dai kai ruwa mu ya shigo ya barna ya wuce kan ina mentality in boko mu yake ina shugabannin mu suke ba a yi wannan tonan dam dam ɗin dan a tsare ba dam ɗin guda nawa ne in kace arewa gaba ɗaya in aka tsare dam ɗin nan ruwan ana iya controlling ɗinsa ko ba a muku ruwan sama ba za su iya sake muku shi ya shigo cikin gona maimakon fari sai ya zama an kubuta game da shi ba wanda yake wannan tunanin alal akalli ya zama kowace jiha a arewa ya zama tana da dam mafi karanci kwaya uku wanda kuma kowanne capacity sa ya kai ya iya bada ruwa akalla one third na percentage din abin da state din ya constitution ba wanda yake irin wannan tunanin ta ya zama yi waye mu waye kullun ruwa ya zo ya barna ya wuce alhalin ruwan jiyan nan shine aka maimaita shi yau kawai ya dan yawaita ne ta wani yanki ta wani yanki kuma ya koma da baya ba mu da irin wannan mentality duk kasashen da suke da dam din suna da yalwatan kifaye sana'o'i za su samu a sakamakon haka suna noma na rani noman rani nan shi yake taimakon su ka kalli jiha irin abin da ya shafi jigawa da suke noman rani inda za a tsare ruwan wallahi su kadai sun isa su bamu north east da abin da yake yankin central gaba ɗaya ya samu ruwa bi ma'ana da abin shi ya yalwata amma ba a haka sai a bar ruwa in ya shigo kawai sai a ce ruwa yayi banna ruwa yayi banna wannan kalmar mu janye shi wallahi ruwa yayi gyara wannan bahaushe abin da ya faɗa yayi daidai anan ba abin da ruwa yayi mu ne muka samu ba mu da tunani ba mu da focus yasa ruwan kawai in yazo kullum sai da ya barna ya wuce don haka ya ku bayin Allah a babin an kararwa ne na san ba ku ya fi shafa ba amma dai na faɗa Allah ya sa sakon ya je kunnan wa'anda ya kamata a gyara hanyar ruwan nan a kirkiri kamfanonin yin glass dan a rage yawan adadin ƙasan da ya taru in ruwa ya wuce ina zai tsaya a je a yi dam manya-manya alal akalli kowace jiha ya zama tana da dam akalla kwaya uku a arewa dabbobinmu da ake cewa ba su da ruwa a arewa suna tafiya neman ruwa kudu za su daina zuwa in aka kori kiwo dabbobi ko guda dubu ka kora ka san zaka je dam ka zaka ba su ruwa su sha dan haka baka da kaufi inda ruwa yake kuma dole akwai ciyawa inda ruwa yake dole za a yi noman rani in an yi noman rani ciyawan ina ake kaiwa abincin dabbobin zai sake komawa saboda haka ba wani dalilin da za a ce wallahi shanu ta fita daga arewa wai ta koma kudu wai neman abin da za ta ci ganganci irin mutanen arewa ba mu ankara ba yasa muke ta sa hannu akai muke kwalala ruwa yayi barna ruwa yayi barna ruwa gyara yayi an kararwa ne in zamu gyara ko mu gyara dukiyan mun nan in akai wannan rizabuwan akai ajiye dam dam na ruwa insha Allah nan ne kake da sukunin zaka zo ka iya yin kwalta ruwa ba zai lalata ba amma the funniest part shi yanzu hanyar gombe kusan kowane shekara sai an yi gyaran gada a gyara ruwa ya bai wanke a gyara ruwa ya bai wanke kuma gwamnati bata ankara ta gane cewa ya kamata a yi shi once and for all ba ta ina ruwan yake tasowa a masa hanya a killace shi a masa dam in yabo ya tsaya in za a sake shi a sake shi ala basiratin kadan kadan kadan kadan zuwa ga biyan bukatan ku Allah yana saukar da ruwa ne rizqan lil ibad arziki ne ga bayi komin yawansa wallahi Allah bai turo dan ya halakar da ku ba wanda aka yi dan a halakar da mutanen duniya shine wanda aka ce sama ta saki ruwa kasan ma ta bulbulo da wanda take da shi amma in ba haka ba duk wanda ka gani daga sama kawai yake zuba wallahi Allah ya ajiye shi zama arziki ne gaba ni Allah ta'ala ya samu amfana da haka Allah ya mana albarka Allah ya ankarar da su Allah ya muku albarka Allah ya samu wanga da duniya lafiya uqumu ila salatikum yarhamukumullah